الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiɗihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin ilmaliki yul-baghdadi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji ta'ala muna cikin kitabul hajji mun karanta waɗansu daga cikin fusul wanda malam ya shigo da su a cikin kitabul hajji wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan fasli wanda yake bayani dangane da rukunai na ibadar hajji na'am bismillahir rahmanir rahim fasalun arkanul hajji arba'atun al-ihram والوقوف والطواف والسعي فالإحرام ثلاثة أضرب إفراد وهو أفضلها وتمتع وهو أن يأتي الآفاقي بالعمرة أو بعضها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل رجوعه إلى أفقه أو مثل مسافته نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى bayan malam ya yi bayani dangane da abin da ya shafi ibadar hajji da kuma guraren da ake dokan harama ta aikin hajji to malam zai yi bayani dangane da abin da ya shafi arkanul hajji wato ginshikai na ibadar hajji al'ashiya ullati la tatimmu hajjul abdi illa biha abubuwan da hajji na bawa ba sa cika sai da waɗannan abubuwan da kuma yanda wato anwa na ita ibadar hajjin saboda ba nau'i ɗaya ba ce kala-kala har guda uku ce waɗansu suna kai ta guda hudu shine ce arkanul hajji arba'atu gimshikai na aikin hajji shika-shikai na aikin hajji wanda sai da su ne ibadar hajji take cika su guda hudu ne kacal ba su da yawa waɗannan su ne wanda idan aka rasa ɗaya daga cikinsu hajji ta bawa ta shiga cikin sahun wato lalatacciyar ibadar hajji sai bawa ya sake wata na farko shine al-ihram wato harama harama ita ce niyyar da bawa zai yi ta ibadar hajji lokacin da ya zo shi miƙati wana ita ce harama an ya talaffaza bilisanihi annahu yuridu alhajja aw yuridu alhajja wal umrata imma an yajma'a bayna alhajji wal umra fa yusamma gharinan wa imma an yufrida alhajja fa yusamma mufridan mun gane da kyau wannan shine al-ihram mutum ya ɗauki harama ta aikin hajji ya yi niyya a zuciyarsa kuma ya ce labbaika Allahumma hajjatan ko labbaika Allahumma umratan wa hajjatan wal wuquf da kuma tsayuwa a Arafa ranar tara ga watan Zulhijja mutum ya tashi ya tsaya a filin Arafa ya hada baina annahar wal layl ya zamanto yana filin arafa rana ta fada mishi to amma idan ya zamanto fadawar rana bata mishi ba a filin arafa sai bayan rana ta fada ya zo shi filin arafa to wannan yana bayar da wato fidiya wanda zai fanshi wannan yinin da bai tsaya ba a filin arafa ko da gurgudan sa'a min nahar kenan amma in ya zamanto waƙafa في جميع النهار إلا أنه لم يصبر حتى تغرب الشمس وهو في عرفته فإن حجه باطل wato in ya zamanto ya tsaya tsawon yini amma kuma bai doki haƙuri ba har rana ta fada dab da rana za ta fada ya fito daga filin arfa to wannan hajjinsa in dai bai dawo ya tsaya ba baya da ibadar hajji saboda alwuqufu billaili ya fi karfi sama da tsayuwa a tsawon yinin nan saboda alwuqufu billaili idan mutum bai bala yujbaru biddam ba a gyara shi da jini amma alwuqufu bin nahar idan mutum bai ba zai iya gyara shi da jini wannan shine alwuqufu bi arafa wato rukuni ne cikin rukunai na aikin hajji kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi ingantacce alhajju arafa wato ibadar hajji kusan kaso mafi tsoka shine samu tsayuwar arafa sai kuma wa tawaf da kuma tawafi kewaye ɗaki na ubangiji subhanahu wa ta'ala to tawafi akwai tawaful qudum akwai tawaful ifada akwai tawaful wada' to wannan ana yana magana akan tawaful ifada tawaful ifada wanda ake yin sa ranan goma ga watan zulhijja shi ma rukuni ne cikin rukunai na hajji tawaful ifada ba tawaful qudum ba akwai tawaful qudum alladhi qadima makkata fa yusannu lahu an ya'ti albayta wa yadufa haka nan tawaful wada alladhi yuridu an yughadira makkata ويعود إلى أفقه فإنه يصن له أن يذهب إلى البيت ويطوف كما عندما يجي عليه الصلاة والسلام وأتو عبد الله نعم بس يجي أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وأتو نشين طواف الوداع جنا amma ana yana magana akan tawaful ifada wato wanda shine rukuni daga cikin rukunai na aikin hajji wasa'ayu da kuma sa'ayi tsakankanin saffa da marwa kai kawo da mutum zai yi tsakankanin saffa da marwa wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce inna allaha ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaikum sa'aya fas'au wato ubangiji subhanahu wata'ala ya wajibta sa'ayi akan ku tsakankanin saffa da marwa dan haka ku yi sa'ayi kuma Allah ta'ala ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim ga hadisi cikin Bukhari da Muslim hadisin Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam daya daga cikin ɗaliban Nana Aisha daya daga cikin ƴaƴan Nana Aisha yake cewa Nana Aisha shi baya ganin wajabcin yin sa'i da kankanin safa da marwa saboda Allah ta'ala ya ce faman hajjal bai ta wa'i ta mara fala junaha alaihi an yi ɗawufu bihima ta ce ba haka bane ya kai ɗan yar uwata da a ce haka Allah ta'ala yake nufi da Allah subhanahu wa ta'ala ba haka zai faɗa ba sannan kuma hadisi na Anas manzon sallallahu alaihi wasallam ma atamma Allahu hajja mri'in wala umrata wa lam yadhuf bayna safa wal marwa aw kama qala alaihi salatu wassalam ana Aisha radiyallahu anha ta faɗa aw kama qalat na'am فالإحرام ثلاثة أضرب wato ita haramar da mutum zai ɗauka ta hajji nau'i uku ce salatatu adribin salatatu anwa'i ana cewa salatatu adribin ana nufin salatatu anwa'i ko a ce salatatu aqsamin ko salatatu ajza nau'i nau'i guda uku ne kamar yadda zamu ga cewa wajen nahau za a ce aqsamul kalam a ce ajza'ul kalam a ce anwa'ul kalam wanda wannan dukkaninsu ya udu na ila ma'anan wahida au ta udu ila ma'anan wahid ila ma'anan wahidin tana koma zuwa ga ma'ana guda ɗaya tal na'am ifradun akwai wato annawul awwal huwa al ifrad ifrad shine mutun ya kadaita ibadar hajji kadai ya doki harama ta ibadar hajji kadai biduni an yudkhila fiha umratan ba tare da ya shigar da umara ba a cikin wannan haramar tasa wa huwa afdaluha wato ifradi shine mafifici daga cikin anwa na ihram saboda a malikiya yawancin malaman malikiya sun tafi akan cewa ibadar da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi ta hajji ita ce yayi ifradi ifradi kamar da wannan kuma sabani ne na malamai waɗansu suna ganin cewa ma'aiki ifradi yayi waɗansu suna ganin cewa tamattu'i yayi waɗansu suna ganin cewa yayi qirani da al'imam ibn al-qayyim cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya kawo bayani sosai akan wannan matsala din dangane da ikhtilaful ulama fi hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam hal hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam mufridan aw mutamatti'an aw qarinan kullun min hadhihi al-anwa dhahaba al-ulama ilayhi kowane nau'i daga cikin waɗannan nau'ukan guda uku akwai malaman da suke kan wannan ra'ayi malikiya su suna ganin cewa hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam mufridan saboda aikin da ya yi shi ya shaidar da cewa hajjin da ya yi ifradi ya yi akwai waɗanda suke ganin cewa kira ne to amma da waɗanda suka tafi akan cewa ifradi da waɗanda suka tafi akan cewa kira ne dukkaninsu iya abin da suka kalla shine aikin da ma'aike wajen sa'ayi da tsawafi duka guda ɗaya wanda dama sa'ayi tsakankanin safa da marwa idan mutum yana kirani guda ɗaya ne zai idan haka ne yana ifradi guda ɗaya ne zai to shi yasa ya zama to malikiya suna ganin cewa ifradi yayi waɗansu kuma suna ganin cewa kirani yayi wanda kirani shine wato hadisin abdullahi dan umar ya tabbatar wanda yana cikin sahihain haka hadisin na aisha haka hadisin abu shihab hadisin jabir ibn abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da su gabaki ɗayansu a manzalar salama ya yi kirani wannan shine musu zance mafi inganci cikin zantuka na malamai amma kowanne lahu wajhun minan nazar kowanne akwai abin da ya kalla cikin ibadar hajji ta ma'aiki sai fitar da natijar cewa kaza manzan Allah saboda akwai gurin da hadisin Abdullahi dan Umar tamatta'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki yayi tamattu'i ya ji daɗi da wannan da nan masu tamattu'i suka ga cewa manzala tamattu'i yayi amma ala kulli halin kamar yadda muka faɗa zance mafi inganci shine kirani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tamattu'i ba bai yi kirani ba saboda ya faɗa a cikin hadisin yake cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ce ma ahdaitu na'am wa tamattu'un sannan kuma akwai tamattu'i cikin ibadar hajji wa huwa an ya'tiya al-afaqiyyu bil umrati aw ba'daha fi ashhur al-hajj shine an yi a ciyar a faɗiyu wato wanda yake ɗan wajen makka ne to malamai suka ce asawabu an yi kula an yi a tiya ufiƙiyun wato wanda yake mazaunin wata laska daga cikin laskoki na duniya wanda yake wajen makka imma a madina yake imma a wani gari yake cikin gari ruwan da suke ƙasar saudiya imma a wata ƙasa yake wanda ba ta da alaƙa da yankin saudiya irin yana ƙasar egypt ko yana ƙasar wato niger ko yana ƙasar mali ko yana ƙasar nigeria to ya zo shi an yi atiya bil umrati ya zo shi da ibadar umara fi a shuril hajji a cikin watannin hajji dama daga nan lokacin da suka tafi saudiya ana cikin watan shawwal ne to watan shawwal shi kuma ɗaya ne daga cikin watanni na hajji wanda Allah subhanahu wataala ce alhajju ashhurun ma'lumat wato ibadar hajji ana yin ta ne cikin waɗansu watanni kidayayyu sanannu a wajen wato malamai ta haka shawwal zulqa'ada da zulhijja waɗannan su ne kwanaki na ibadar hajji to mutumin da ba ɗan garin makka ba ya yi umara a cikin watanni na hajji aw ba'dha fi ashhur al-hajj ko kuma yayi wani kaso na ibadar umara a cikin watannin hajji wanda shi kuma wannan wasala ila makkata fi shahri ramadana ya tafi makka a cikin watan ramadan ya tafi ranan 29 ga watan ramadan ya tafi bayan la'asar ya doki harama ta umara ya yi wani kaso na ibadar na ibadar wannan tashi ta umara sai rana ta fada rana tana fada wata ya tsaya cikin yanzu kuma an shiga cikin watan shawwal ya yi tsawafi ya yi sa'ayi amma kuma lam yi kasir bai yi saisaye ba bai yi saisaye ba yanzu ya zo shi ya yi ihram ya zo ya yi ihram ya yi tsawafi ya yi sa'ayi amma kuma bai yi saisaye ba bai gama ibadar umara ba aka ce wata ya tsaya to wannan shi ma tamatta'a في في في في في تمتع بالعمرة في أشهر الحج ya ji daɗi ta hanyar yin umara da ya cikin watannin hajji sun ya hujju min amihi sannan kuma ya yi hajji a wannan shekarar qabla ruju'ihi ila ufuqihi kafin ya dawo zuwa ga matsugunninsa kafin ya dawo zuwa sassan shi inda yake zaune a da in ɗan Nijar ne kafin ya dawo Nijar ya yi aikin hajji a wannan shekarar ya zauna da ya tafi cikin watan Ramadana a ƙarshensa ya yi umara al'umarar tashi ta shiga cikin watan shawwal saboda cacurundo na mutane tun da la'asar bai gama umara ba har zuwa ƙarfe goma na dare shikenan fa'ala ba'dan fi ashhuril hajj wa fa'ala ba'dan kharij ashhuril hajj wato a wajen watannin hajji yayi wani kaso na umara a cikin watannin hajji yayi wani kaso na umara to kuma thumma yamkusu fi makkata sai kuma ya zauna a makka har lokacin da ibadar hajji ta yi irin lokacin da ya kamata a ɗauki harama ko takwas ga watan zulhijja alyawmu thamin yawmu tarwiya ko bakwai ga watan zulhijja ko shida ga watan zulhijja ya tafi ya ɗauki harama ta aikin hajji to idan ya wannan aikin hajjin in dai bai dawo gida ba sara mutamatti'an aw misli masafatihi ko kuma qabla ruju'ihi ila misli masafatihi kafin ya dawo zuwa ga kwata makacin nisan tafiyar laskasa idan ɗan nigeria ne da ya ibadar umara a ƙarshen ramadana wanda har ta shiga cikin watan shawwal shikenan bai dawo ba gida kuma hakanan bai zo ba irin su mali ko bai zo nijar ba ko bai zo egypt ba ko bai zo sudan ba da sauransu ya yi aikin hajji kuma a wannan shekara ɗin to yanzu ya zama to mutamatti'an an ambaci mutamatti'i da almutamatti'u li'annahu tamatta'a bi isqati as-safar as-safar lil hajj li'anna ibadat al-umrati wa ibadat al-hajj kullun minhuma bi hajatin ila safarin mustaqillin wato kowace daga cikin ibadar hajji da ibadar umra tana buƙatar bulaguro mai cin gashin kansa to sai ya zama to yanzu ya aikata ibadar nan guda biyu cikin bulaguro guda ɗaya wanda wannan yake nuna akan cewa tamatta'a bi istiqadi safarin wahidin ya ji daɗi ta hanyar rage wa kanshi bulaguro ɗaya ya yi da bulaguro ɗaya ya yi ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kenan yanzu mun gane da kyau wannan shine yasa aka ce mishi at-tamattu kamar yadda al-Imam al-Qurtubi cikin littafin al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an alƙashin tafsirin faman tamatta'a bil umrati ila alhajji famastaysara min alhadai da kuma dalilin da yasa aka ambace shi a da wato wannan sunan na'am wa yalzamu bihi alhadiyu illa li hadiril masjidil harami wa yalzamu bihi alhadiyu hadaya tana kama mutumin da yayi ibadar umara da yayi ibadar tamattu'i hadaya tana kama shi bihi saboda tamattu'i da yayi illa li hadiril masjidil harami face dai ga waɗanda suke mazauna masallaci mai alhurma ne wato waɗanda suke mazauna masallaci mai alhurma ne su idan suka yi tamattu'i babu komai a kansu saboda Allah ta'ala da yace faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tum tilka 'asharatun kamila sallati dhalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wato wannan hukuncin yana tabbata ne ga waɗanda suka zamanto iyalansu ba mazauna masallaci mai alhurma ba ne amma man kana ahaluhu hadiril masjidil haram fa innahu la yuqaddimu shay'an ba zai bayar da komai ba ba zai bayar da hadaya ba imma azumi ko hadaya da sauransu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata na'am وجيران وهو جمل عمرته والحج في إحرام مقدمة للعمرة لفظا أو نية أو يردف الحج عليها في أثنائها
وقران سيكما إبادة تقبا cikin ibadodi na aikin hajji shine akwai qirani hadawa alqiran dama shine aljam'u hadawa tsakankana abu guda biyu wal qiranu shine yace wa huwa jam'ul umrati wal hajji shine hada umara da hajji fi ihramin a lokacin da mutum zai ɗauki harama wato ifradi lokacin da mutum zai ɗauki harama zai ce labbaik Allahumma hajjatan ne a lokacin da mutum kuma zai yi tamattu'i daga nan miƙati ibadar da zai ɗauka shine zai ɗauki ibadar umara umara zai yi niyya zai tafi da ita ya je shi bayan ya gama umara kuma in lokacin hajji ya ɗauki hajji to shi kuma kirani bambancinsa da tamattu'i shi ne a lokacin da zai ɗauki harama a lokacin zai haɗa su duka biyu zai gwama tsakankanin hajjin da umara muqaddiman lil umrati lafzan aw niyatan sai ya gabatar da umara a wajen lafaz ya ce labbaika allahumma umratan wa hajjatan wato na amsa maka ya ubangiji bayan amsawa da ibadar umara sannan kuma da ibadar hajji aw niyatan ko kuma a wajen niyyar yuqaddimu al-umrata al-hajji fi niyyatihi a zuciyarsa sai ya kudirce saboda ibadar umara ita za a fara sai ya kudirce a zuciyarsa labbaika allahumma umratan wa hajjatan aw yurdifu al-hajj alaiha fi asna'iha ko kuma lokacin da ya dako umara shi ma daga miƙati umara ya dako amma yana kan hanya yana dawowa sai ya ji waɗansu cikin abokan shi tana cewa ai mu dinkira ne za mu yi dinkira ne muka ɗauko daga can ibadar hajji da umara muka zo da ita to shi ma sai ya ga kai tsaye ya yi irdafi ya goya ibadar ta hajji akan umara ɗin shi ne al'irdaf shi ne kuturtawa ya goyar da ita ya goyar da ibadar hajjin akan umara to wannan shi ne waɗansu na cewa akwai tamattu'i akwai ifradi akwai kirani akwai kuma irdafi wanda irdafi yawancin malamai suna sa shi cikin karkashin irani saboda shi ma dai kirani din ne dai ko kuma ya goyar da ibadar hajji alaiha akan umara din fi asna'iha a tsakiyar ibadar ta umara yana cikin ibadar ta umara ya goyar da ibadar ta hajji yanzu shi ma a wannan lokacin wa yalzamu bihi alhadiyu hadaya tana lazumta bihi saboda ibadar kirani da mutum ya idan mutum ya ɗauki ibadar hajji da kirani to dole ne ya bayar da hadaya sai dai wanda yake mazaunin makka ne shi yanzu wannan ba zai bayar da hadaya ba na'am وتدخل العمرة في الحج ومريد الإحرام إذا أتى الميقات إن كان معه حريم قلده وأشعره اغتسل وصلى ركعتين نافلة استحبابا na'am wata da hulul umratu fil hajji to yanzu a wannan lokacin umara tana shiga cikin aikin hajji wato lokacin yanzu umara sai ta gangare ga baki daya ta shiga cikin ibadar hajji shine in ya zo sa'ayi guda ɗaya zai ya tsawa ifada guda ɗaya shikenan ya sauke mishi ba wani wato cewa sai ya yi sa'ayi guda biyu shine abin da yake nufi tadkhulul umratu fil hajji ma'ana wa tandarijul umratu fil hajji to yanzu ya staghani bi tawafil qudum zai iya wadatuwa da tawafil qudum an gane da kyau wa muridul ihram mala yace wanda yake nufin harama wanda yake nufin harama ta aikin hajji ko ta umara idza atal miqata idan yazo shi miqati gurin da zai doki wato harama din in dan madina ne idan yazo zulhulaifa in ɗan egypt ne ko ɗan niger ko ɗan mali ko ɗan burkina ko ɗan ghana ko ɗan sudan idan ya tafi juhufa ko rabinga idan ɗan iraq ne ɗan kufa ko ɗan basra idan ya tafi zatu irgin idan ɗan yaman ne idan ya je ya lamlam da sauransu to in kana ma'ahu hadinu idan ya kasance tare da shi akwai hadaya lalla da ku to sai yi wa wannan hadaya tashi ta kalidi sai ya mata rataye takalidi shine imma ya ɗauko kaba ya sa takalma kafa biyu a ciki ya kulla a wuyanta don ya saka ta duk inda aka ganta an san cewa wannan dabba ce wanda dan Allah aka saka ta lokacin da ya kamata a yanka ta idan ya za a kama a yanka ta ko a yana aka same ta wannan shine hikimar kuma idan a ganta dan kada a yi ta'arrudi zuwa gare ta kada a bujurto mata a ce za a kama ta a barta ita ma lillahi ce kuma lokacin yanka ta idan za a yanka ta wa ash'arahu ko yayi ish'ari ish'ari shi kuma shine ya dan tsaga tozanta daga bangaren dama jini ya zuba wanda daga an gani an san cewa lalle wannan dabba ce wanda take wato ta ta ibada an bayar da ita ne saboda ibadar hajji imma saboda wajabci imma ko saboda istihbab to shine kamar da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah wala shahral haram ولا الهدايا ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا تكن بداية سورة المائدة فرقا سورة المائدة كنا to igtasala mutumin da yake nufin zai yi harama idan ya zo miƙati idza atal miqata igtasala sai ya yi wanka wa salla raka'atayn nafilatan sai ya salla ta nafila raka'a biyu istihbaban wannan mustahabbi ne zai yi salla ta nafila raka'a biyu mustahabbi ne lokacin da zai dauki harama akwai akwai raka'atai raka'atai ihram raka'o'i guda biyu wanda ake na doka na harami na na na harama ko raka'atul ihram idan ya zamanto muftada ne raka'atul ihram idan ya zamanto kuma yahtaju ila nasbi ya ce raka'atul ihram yau ina ga sai mu kwana nan abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك